الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركم مودا أزمي يو رانا تشاء عشرين دبير شكرا دبودة دري hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana a sheikh sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu muna cikin suratu at-tauba inda muke magana akan wato yahudawa cewa suruki wato malamansu a matsayin iyayen gijinsu a kan kisan muka kwana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
صدق الله العظيم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran minal ahbari ya ku wadanda kuka bada gaskiya ku sani cewa yawa daga cikin malaman yahudawa da masu bautan su la yakuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane ne wato ta hanyar haram shine karusha fil hukmi kamar karɓar rashawa a cikin hukunci mun karanta a cikin suratun nisa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa akhdhihim amwalan nasi bil batil dalilin waɗannan abubuwa da suke Allah ya haramta musu abubuwa da yawa wa yasudduna an sabilillah kuma suna kare mutane ga barin bin addinin Allah kamar yadda ya tabbata a tamurunan nasa bilbirri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun za su cewa bayinsu a cikin larabawa annabi muhammadu gaskiya ne ku bisa amma ba addinin mu ba annabin mu bane wasafahum bi annahum ya'kuluna amwalan nasi birusha fil hukm Allah ya sifanta yahudawa da cin dukiyar mutane wajen rashawa wato a hukunci shi abin da ake nufi da rashawa wato kudin da za a baka saboda a samu wata wani amfani a tare da kai ne an gane ai saboda haka wannan shi haramun ne amma idan kuma za a bada dukiya saboda mutum ka kare kanka daga wani cutarwa wannan ba rashawa bane ana kiran shi mudarati zaka iya wato tausasawa mutum saboda ka kubuta daga sharrinsa wannan kaga baka jawo wa kanka wani amfani ba amma mutum ne a ofis ɗinka ne ba zai yi ya samu wani abu ba sai ya baka wani abu to komin ƙarancin shi ka shiga cikin wato maciyari ba Allah ya kiyaye eh eh al-ahbaru ulama'ul yahudi min dhurriyyati haruna khususan yawancin malamansu jikokin sayyidina harun ne war ruhbanu ubadun nasara su kuma ruhbanawa su ne masu bautan nasara adatuhum aklu amwalin nasi bil batil al'adarsu shine cin dukiyar mutane ta hanyar haramun kuma su hana mutane shiga addinin Allah eh wannan kuma aya za ta zamo izina ga dukkan wasu malamai ko kuma wanda suke kafa kansu a matsayin malamai suna cin dukiyoyin mutane babu laifi a baka hadiya akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tura wani ibnu lutbiya ya karbo zakka da ya je ya karbo zakka sai ya kawo ce wannan zakka ne wannan kuma hadiya aka bani yace a ka zauna a gidan uwarka da ubanka mana sai a kawo maka hadiya mutura ka karbo zakka ka je ka karbo dukiyar mutane ka ce an baka wannan kaso to saboda haka babu laifi a bawa mutum hadiya amma sai ya kula a cikin mu'amala da mutane da yake yi mun taba fada cewa babu laifi mutum ya baka ka masa rubutu sula haula su yusufa da dan qur'ani duka ko ka masa khatman qur'ani ko kuma ka rubuta masa wani abu ya baka wani alheri amma in ya kau daga wannan kuma zai dawo wannan na yahuda Allah kiyaye والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله Allah ya ce waɗanda suke taskace zinare da azurfa ba sa cire zakkansu eh wala yunfiquna fi sabilillah Allah ya ce fabashshirhum bi'adabin alim ka musu albishiri bi ma'ana ka gargade su da azaba mai tsanani shine wutan jahannama duk mutum da baya bada zakka to zai shiga wuta idan dai mutum ya samu nisabi ba zai cire zakka ba to daidai yake da wanda baya sallah ko kuma Allah ya bashi dukiya ya cire zakka baya cire zakkan daidai shi ma wannan tamkar yake da bai cire ba rannan mun faɗa ko reza ne dole in a shagonka akwai ka irga dukkan kayayyakinka in shekara ya zagayo in ma akwai wanda ya karbi bashi shi ma sai ka irga da shi saɓanin idan wato wani abu daban ne an fahimta yi idan yanzu kana da dukiya mutum ya karbi bashi to wannan bashin ba za ka cire masa zakka ba amma in shago ne ko kuma abubuwan da kake juyawa to har wannan bashin shi ma sai ya shiga zakkar idan kuma kadara kake da ita to wannan kadaran in ka zo irgawa za ka irga da ita amma ba za ka cire mata zakka ba misali kana da dukiya kamar miliyan biyu shagonka yana da kaya kamar na miliyan biyu to wannan sai ka irga duka ka cire zakkansu sai ya zama ka sai shanun noma ko kuma ka sai wasu karafuna ko ka sai wani abinci kana jiran wani lokaci ka saida to idan ka zo za ka irga da su amma ba za ka cire musu zakka ba ranar da ka saida su su za ka cire zakkansu an fahimta yi wannan abin da kake da shi ko bai kai nisabi ba in ka hada da wannan kadaran zai kai nisabi to za ka cire dukiya misali kana da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kana da kaya kuma na miliyan ɗaya kaga farin kudinka bai kai nisabi ba amma in ka hada da wannan ya kai nisabi to sai ka cire zakkanka na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ka cire rubul ushiri wannan kuma kadaran karafunanka na miliyan ɗaya ranar da ka sai da su ko shekara goma ne sai ka cire musu zakka amma na shekara ɗaya ne an fahimta yi ba za ka cire zakkan shekara goma ai zai cinye kuɗi an fahimta yi haka idan misali ka ba mutum bashi kamar na miliyan ɗaya bai dawo maka da shi ba sai bayan shekara goma kai kuma kana cire zakka to za ka cire ranar da ya dawo maka da wannan bashin zakan shekara ɗaya za ka cire don wannan sai ka kiyaye idan ka zo cire zakka sai ka yi mura'atin waɗannan abubuwa an fahimta yi haka idan ka zo cire zakka kamar misali kuɗi ne sai zama akwai bashi a kanka in ka biya wannan bashin baka da komai to ba laifi amma da sharaɗin ka biya bashin malam don ka ce ana bi na bashi kuɗi kuma suna aji in ka haka dole sai ka cire amma in dai har ka mai da bashi ya zama kuɗi babu shi kenan amma ban da amfanin gona shi dole sai an cire zakka sai ka biya bashinka to waɗanda suke taskace dukiya ba sa cire zakkanta Allah ya ce azabar wuta ta tabbata gare su ma'ana yaknizuna yajma'una adh-dhahaba sumiya bidh-dhahabi li dhahabihi wato zinare laraba suna kiransa az-zahabu az-zahabu kuma daga az-zahabu ne tafiya ne duk kudin da ka samu tafiya suke yanzu tun da mutum ya fara ta'amuli da kudi ina kudin suke to wanda zaka samu ma kuma babun ne shi yasa laraba suke kira wai zinare wai mai tafiya an gane ayi eh wato walfiddatu linfidadiha sun kira azurfa kuma fidda saboda watsewanta suna amfani da dirham da dinar ne to duk kudin da zaka samu zai zama babu to dalilin haka sun kirawo fidda shi ma da wannan suna famahma fa'ala al-kanizu fala budda an yadhhab adh-dhahabu wa tatafarraqa al-fiddatu koya mutum da yake taskace dukiya to dole zinarinsa zai kare azurfansa zai tarwatse ko baya so eh Allah ya kiyaye eh fabashirhum bi'adabin alim a ran kiyama duk mutum da baya cire zakka to wannan dukiyar idan dabbobi ne za a maida masa su mafi kibayen da suka kasance ana hisabi za su je suna dawowa suna takasa suna takasa har a gama hisabi haka Allah zai masa in dukiya in kamar dabbobi ne idan ku dukiya ce kamar kuɗi kenan baya cire zakka shi kuma za a masa rataye na maciji sai a rataya masa shi a wuyansa har a gama hisabi wannan dukiyan yana cizon sa yana ce masa ana maluka ana kanzuka saboda haka wanda aka masa wannan a hisabi kuma kaga gaban ba kyau ayi yau mai yuhma alaiha fi nari jahannama ranar da za a kona dukiyan a cikin wutan jahannama fatukuwa biha jibahuhum a kona wato goshinsu da wannan dukiyar bimana wanda ba sa cire zakkan kenan wa junubuhum a kona haƙarƙarayensu da dukiyar wa zuhurum da bayayyakinsu wa tuwassa'u juluduhum hatta tuba alaiha za a yalwata fatan su din har a ɗaura dukiyan akai wa yuqalu hadha ma kanastum sai a ce wannan shine abin da kuka taskace a duniya li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ku dandana azabar abin da kuka taskace a nan duniya eh shehu ibrahim yace almalu mahbubun inda albashari tab'an shi dukiya abin so ne a wajen mutane a ɗabi'ance li'anna kullu insanin yuhibbu al-kamala li nafsihi kowanne mutum yana so wa kansa kamala wal malu min wato jiz'ihi ina gani ba jaza'ihi ba shi ko dukiya bangare ne okay afwan wal malu min asbabi al qudrati shi ko dukiya yana daga cikin wato hanyoyin samun iko ala kasbil kamal leman wannan daraja faman indahu al malu indahu quwwatun yaksibu biha al kamala duk wanda yake da dukiya yana da karfin da zai nemi kamala والإنسان حيث أنه لا يحب إلا الكمال شيكو متين da ya kasance baya son wani abu sai kamala wato yuhibbul wasilata ila al-kamal yana son hanya zuwa ga wannan kamala bi hada sadu yuhibbuna al-mala dan wannan ne mutane suke son dukiya eh annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni'mal malu salihu bi yadi rajuli salihi ma dalla da dukiya ta gari a hannun mutum na gari bi ma'ana ya ishe sa guzuri zuwa lahira idan Allah ya ba mutum duniya in kana fi yadi rajuli as-salihi fa huwa mazra'atu lil akhirah idan dukiya ta zama a hannun mutum na gari to shi zai zama kamar gona ne ga lahira li'anna ad-dunya suqus salihin ita duniya kasuwa ce ta nagartattun bayi wa masajiduhum da kuma masallatansu duniya masallacin mumini ne biha wajadu kulla khairin da duniya ne suka samu dukkan wani alheri kama annal aduwa kama annahal adu kamar yanda kuma duniyar ita ce maki allazi qata'a at-tariqa ya yanke hanya ala jami'i manin qata'a fi tariqi duk wanda ya yanke a hanya bai isa ba to duniya ce ta yanke sa kaga kenan kamar kishi ya ce in ta zama fuskan alheri gonan lahira ne ko kuma wato hanya ce ta isa isa zuwa ga Allah in ko ta yanke mutum ga barin Allah ta zama maki a lamma akhraja Allahu adam min aljannati yayin da Allah ya fito da annabi Adamu daga aljanna baka kullu shay'in fil jannati kowanne abu yayi kuka a cikin aljanna khawfan min Allah dan tsoron Allah wa shafaqatan bi adama da tausaya annabi adamu illa wato salasata ashiya'a sai abu guda uku az-zahabu wal fiddatu wal udu zinare da azurfa da kuma wato wannan din sandan kajiji shine ud wannan da ake konawa ko kamar su za'afaran shi bai yi kuka ba eh فغضب الله عليها سألا مسفشي فأقسم ألا يرنسي أن الذهب والفضة لا يزالان يحرقان في النار ألا يرنسي يتي زينار دا أزرفاته بازا أبوشي أنا قوناكو أتكي متبكو فلهذا لا يوجد سوار ولا خاتم ولا قلادة من الذهب والفضة إلا بعد حرقها بالنار ba za a samu wani awarwaro ko zobe ko rataye na zinare da azurfa da ba a kona shi a wuta ba eh wal'udu fi harqin shi ma haka icen kajiji kullum yana cikin konawa wa huznin da'im Allah ya musu azaban nan Allah ya haka jaza'an wifaqa sakamako ne daidai da aikin da sun yi eh Allahu akbar eh وصف عذاب أهل النار بأنهم تكوى جباههم Allah sifanta wato azabar ƴan wuta da ba sa cire zakka za a kona goshinsu da haƙarƙarinsu da bayansu me yasa yace li annal bakhila idza ra'a al miskina ya'basu wajhahu yace shi marowaci idan ya ga miskini ya zo yana roƙonsa zai daure fuskan idan marowaci ya ga miskini zai daure fuskansa to dalilin wannan falihaza tuk wajibahuhum dan wannan ne za a kona goshin su ai fuskan wa idza alaha alaihi idan ko ya ta'akura masa da roko a arada anhu bi janbihi zai kauce ya bar shi da gefensa falihaza tuk wajunubuhum don haka ne za a kona hakar gefen nasu wa idza alaha alaihi idan ya ƙara takura masa kuma qama wa dhahaba anhu wa wallahu dhahra sai tashi ya barsa sai bashi baya falihada tukwa zuhuruhum don haka ne za a kona bayan su aidan to saboda haka mutum ya girmama wato miskinai in ma bai basu ba ya fada musu magana mai kyau qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha haka Allah ya ce eh bismillah
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم فيحلوا فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين نعم wato in ba mu manta ba surar dama an ce ta yi bara'a daga kafirai ne da alƙawuransu to daga cikin aƙidu da suke watanni suna jinkirta wani wata saboda akwai watanni da ba sa yaƙi a ciki to idan watan ya zo saboda samu su yaƙi sai ce to wannan watan mun canja shi mun maida shi wata kaza sai ka ce su dai Allah an fahimta ayi to shine ubangiji tabaraka wata'ala yayi maganan wannan aqida a waɗannan ayoyi guda biyu sai Allah tabaraka wata'ala yace inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran watanni a wajen ubangiji wata goma sha biyu ne kaga idan aka jinkirta wani aka ƙara wani dole zai wuce sha biyu din ayi eh fi kitabillah a cikin hukuncin Allah tunda ya halicci sammai da ƙasai haka yake wato an ce farkon wata shine al-muharram سموا الشهور بهذه الأسماء لموافقتها للمعاني وقت الوضع لا رباوا sun sawa watanni sunayensu saboda daidai sun yi daidai da wannan lokutan abubuwan da yake gudana shi yasa suka musu wannan sunaye al-muharramu sun kirasa li'annahum kanu yuharrimuna al-qital fihi suna haramta yin yaki a watan muharram shi yasa suka kira shi muharram fasammuhu al-muharrama wa huwa ra'su sanati shine wato shugaba a saman wata wasafaru wafaqal maja'ata wa khuluwahum min al-ma'ashi sai bayan muharram safar ne yake bin baya shi kuma sun kira shi yayi daidai da lokacin yunwa da kuma rashin abinci yuqalu a larabci ana cewa safir al-wiqab idha khala min al-labani burgami yawo fanta daga nono safira kamar yanzu zero a larabci ana kiran shi sifir ai empty ne ko kamar yadda imrul qais ya kawo wa aflatahunna ilba'un jaridan walau adraknahu safira alwitabu laysa indahum shay'un fasammuhu safara sai kuma rabi'u guda biyu wafaqa zaman alkhisbi watan rabi'u guda biyu me yake faruwa ne watan rabi'u guda biyu su ma sun auku a lokacin damuna ne misali kamar lokacin fara fure da kuma lokacin nunan 'ya'ya sai suka ce rabi'ul awwalu da rabi'u sani wal jamadayani su kuma jumadal ula da jumadal akhira su sun yi daidai da lokacin sandarewar ruwa tsananin sanyi suka kira su haka eh yana yi okay wa rajabu shi ko rajab sun kira shi rajab saboda girmama shi da suke yi qalu rajabu mudara mudar su suka fi girmama shi shi yasa ake danganta shi gare shi gare su wa sha'banu waqtu ko kuma waqta tafarruqihim ila ashqalihim sun kira shi sha'ban saboda lokacin wato watsuwar su zuwa ga ayyuka idza tafarraqu fil bilad qalu sha'ban wa ramadanu sun kira shi watan ramadan saboda yana zuwa zaman alharri lokacin zafi idan waka ramza'u yayin da zafi rana ya auku qalu ramadan wa shawwalu sun kira shi shi kuma shawwal idan kasura al-ushbu yayin da ciyawa yayyawa wa kasura dubabu wa rafa'at al-ibilu aznabaha raquma suka dage jelansu qalu shawwal wa dhulqa'adati sun kira shi zulqida idan qa'adu an-safari yayin da suka yi tafiya suka bar wato suka bar tafiya kai wa anil qitali gabarin wato yaki ya zama ta mai alfarma qalu zulqa'adati wa zulhijjati idha hajju sun ce masa zulhijja yayin da suke haji shine shahrul hajji sammuhu zulhijjati to waɗannan watanni goma sha biyu haka suke a wajen Allah ana kiransu a shekara asana alkamariya wanda suke irge da wata sabanin wato irin yahudawa da kristoti da suke irge da rana minha arba'atun hurum akwai guda hudu wanda Allah ya sanya su masu alfarma ja'ala Allahu fiha arba'ata ashhurin hurumin Allah ya sanya watanni guda hudu masu alfarma ne harrama fiha alqitala ya haramta yin yaki a ciki amma wa hada mansukhun a wajen musulmi wannan babu eh watanni masu alfarma din sune zulqadati da zulhijja wal muharram wa rajab khalaqa Allahu dunya hakada tunda Allah ya halicci duniya haka ya halicce ta eh watanni guda goma sha biyu haka Allah ya halatta ya wannan din su annabi sallallahu alaihi sallama shekaran da ya je hajjatul wada ya kirawa dukkanin laraba masu wannan aqida yace inna zamana al-yawma qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard yace Allah zamani yau ya juyo kamar yanda Allah ya halicci sammai da ƙasa farkon halittar sa to yau ma ya zama kamar haka a lokaci ya bata nasi'u da suke yi eh dalika ad-dinul qayyim wannan kiyaye watannin ne yanda suke shine addini miƙeƙe a wajen Allah fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni dukkansu ko watanni masu alfarma ai bil ma'asi fa innaha fiha a'zamu wizran watanni masu alfarma idan mutum ya saɓi Allah to zunubin yafi girma wani ma suka ce a dukkan watanni mutum kada saɓi Allah eh watanni din Allah fifita wasu akan wasu kamar yadda Allah yake fifita sauran abubuwa akan abubuwa inna Allah tabaaraka wa ta'ala faddala ba'd al-ashya' ala ba'd Allah fifita wasu abubuwa akan wasu abubuwa ikhtiyaran minhu zabi ne daga shi wala i'tiraz alayhi ba wanda yake bujiran masa faddala ba'd an-nabiyina ala ba'd ya fifita wasu annabawa akan wasu annabawa وبينا أن أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو يتي مني بيان cewa mafificin annabawa duka da manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya haka ko ba wanda yasa yace dan me wa faddala ba'd ash-shuhuri ala ba'd ya fifita wasu watanni akan wasu ramadanu afdalu shuhuri ramadan shine mafificin watanni duka eh وفضل بعض الأماكن على بعض هكا يانا في في توسو قراري أكن وسو مكة الحسنة فيها بمئة ألف حسنة مكة أيكي كيكيوا أشكنتا ينا ديدي دا أيكي دبو أري أو نيقري إيه idan kai nafila guda ɗaya a makka to sai kai nafila dubu ɗari a wani gari zaka samu ladan eh wa faddala ba'd al-ayyam ala ba'd haka Allah ya fifita wasu ranaku akan wani ka yawmil jum'ati wa yawmi arafata kamar ranar juma'a da ranar arafa a rana babu irin su wa ba'd al-layali haka ya fifita wasu darare ka lailatul qadri wa hadha at-tafdilu bi hikmatin Allah wannan fifikon ne saboda hikima li'anna al-abda idza alima anna hadha ash-shahra al-amalu fihi mudha'afun idan bawa ya san wannan wata aiki ana ruban yashi a ciki sawa'un kana salihan aw qabihan daidai ne mai kyau ne ko mara kyau ne fa innahu yajtahidu fi amali al-khairati zai kokari kullum ya aikata alheri a wadannan lokutan raja'a hadhihi al-mudha'afati wato dan fatan wannan rubanyawa wa yatajannabul ma'asiya sai kuma ya nisanci sabo an ce makka ko tunani mara kyau mutum sai Allah ya kama shi da shi wa man yurid fihi bi ilhadin nudiqu min adabi menene sai min adabi sa'ir eh min adabi alim kaji ayi ko mutum tunani mara kyau ya a makka Allah sai azabtar da shi sai da Abdullahi ibn Abbas dalilin da yayi hijira ya koma Taif kenan yace yana tsoron kada ya tunani mara kyau a Makka dan garin Allah ne haka nan mutum zai iya zama kuma dan neman albarkan haka din kamar irin su Zamakhshari ya bar inda yake can kasan Khurasan ya dawo Makka saboda ya samu mujawara ana kiransa Jarullahi Zamakhshari kuma haka zama a Madinan ma yake an fi so idan ka je kayi ziyara kawai ka fita saboda kana kosa wannan to kai laifi kuma dole mutum inda ya saba fa zai tuna ko ko min dadin guri ko bishiyan kauyen ku ne sai ka tuna to saboda kana ziyaran Madina ka tafi garin ku kana gama aikin haji ka tafi garin ku yafi maka alheri eh to mutum zai nesaci saɓonni dalilin wannan fifiko da Allah ya a cikin waɗannan watanni idan ƙazar tilka al'ayyamu wa arada al'auda ilal ma'asi idan waɗannan raneku suka ƙare mutum ya su komawa saɓon misali kamar watan ramadan ga shi ba ma saɓon Allah a ciki to yayin da watan ramadan ya ƙare mutum ya so komawa saɓo labudda an talumahu nafsuhu dole ransa ya zarge sa anna hada laysa bi hasanin yace ba shi da kyau haka din fa rubbama istamarra ala tinabil ma'asi abadan yace wani lokaci zai yi ya doge ga barin sakonnin har abada ya tuba kenan wa idza ta'awwada al-amala as-saliha idan saba aiki nagari a raneku masu daraja fa rubbama ta'awwadahu abadan zai yi ya saba wannan aikin har abada kuma ya zama jikinsa to wannan shi yasa Allah ya waɗannan watanni wasu sun fi wasu eh wato Allah ya wata guda hudu masu alfarma guda takwas kuma ba masu alfarma ba Shehu Ibrahim yace dalilin da yasa Allah ya haka ana son mutum akalla ya samu sulusi rayuwarsa eh wato yace wato adda ashura sanati 12 waja'ala arba'atan minha huruman wa hadha yushiru ila anna al-abda muddata umrihi yabbagi an yaj'alaha lillahi tabaaraka wa ta'ala wadannan watanni ya dace mutum ya sanya su ga Allah kamar yadda annabi ya faɗa wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dukkan rayuwarsa ta tabbata ga Allah to a cikin wadannan watanni 12 ya dace musulmi ya ribaci wadannan watanni kullum wa illa idan ku bai samu wata goma sha biyu ba yana ibada fala aqalla min an yaj'ala thulutha umrihi lillahi tabaaraka wa ta'ala babu kasa da ya sanya sulusin wato rayuwarsa ga Allah shine koma ga Allah bayan ya samu shekara misali idan zai 60 kaga daga zaran ya je 40 ya tuba kenan ko to wannan shine Allah yake nufi da sanya wata hudu a cikin goma sha biyu masu alfarma mutum ya mai da rayuwarsa shi ma sulusinta haka eh shine wato sulusa umrihi lillahi tabaraka wa ta'ala shine arba'ata ashurin sulusa 12 shahran in lam tadbir an tu'ti 12 shahran kullaha lillahi idan ba za ka iya ba da wata goma sha biyu ga Allah ba to kada ka ba da ƙasa ga wata hudu ga Allah fala aqalla min an tu'tiyahu arba'ata ashhurin ay in lam tu'tihi muddata umrik fa'atihi thuluth umrik ka ba shi sulusin rayuwanka mana an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 rayuwar wato shekarun al'ummarsa suna tsakanin 60 zuwa 70 wato a'maru ummati ma baina 60 ila 70 shekarun al'ummarsa ba sa wuce shekara 60 zuwa 70 yace mu'tarakul manaya fi ma baina 60 wa 70 dagar mutuwa yawanci yana tsakanin shekara 60 da 70 ba kowa yake tsallake waɗannan shekaru ba idan umrul ummati 60 sanatan yace wato shekarun al'ummarsa shine shekara 60 eh shine wato war rasul sallallahu alaihi wasallama tuwfi an 63 annabi ya rasu yana da shekara wato 63 kaga hadisi ya tabbata kenan fa idza asha al-abdu kuma sayyidina abubakar ma haka ne sayyidina umar ma haka ne sayyidina usman shine ya je 80 ko da biyu eh hatta balaga 40 sanatan idan mutum ya rayu har ya kai shekara arba'in wata haƙaƙa anna sulusai umrihi madaya ya tabbatar sulusi guda biyu na rayuwarsa sun tafi yan bagi an yaj alalbaki lillahi tabaraka wa ta'ala ya dace ya sanya ragowar shine ashirin din ga Allah tabaraka wa ta'ala eh an ce mutum idan ya kai shekara 60 bai tuba ba Allah zai rubuta wanda ya yanke kauna a rahaman Allah a goshinsa duk wani mukashafin ya gansa zai ga wannan an fahimta yi idan dai har mutum ya kai shekara 60 abin da yake beto ba wala haka ne a rubuce a goshinsa sufaye da idan mutum ya kai shekara 50 naɗa tabar ma yake ya saki bacci a modibbo shiwa radiyallahu anhu dalilin da ya sa ya bar ƙasar nan da ya kai shekara 50 to baƙi sun masa yawa kullum kamar baƙi ɗari za su zo masa a lokacin babu inji babu komai ya ce mata na daka kaɗai ya ishe su ya ce ba da ciyawan doki na baƙi kaɗai ya ishe mu ba mu bauta wa Allah ba ban rubuta littattafai da ya dace na rubuta ba saboda haka ya dace mu bar ƙasar na tafiyin da ba a san mu ba sai kira matansa ya gaya musu wannan sai suka ce eh ya dace shikenan sai ya ce fa asharna bil hijrati nahwa al haramain haythu qalla al mu'arifu suka yi masa nuni yayi hijira wajen makka ko madina inda wanda bai su san su ba suke da kadan to da ya tashi a haka mutum dubu biyar suka bisa an fahimta ai to ai Allah ya aje shi don haka ne eh da mutum dubu biyar tafi Sudan to da ya kai shekara 60 hamsin ya tafi kuma a lokacin ma ya rubuta littafi kamar dubu fa imana ya rubuta dubu yana da shekara 21 akwai kadru ma yakfi tafsilan littafi ne guda daya a wannan kai kifi a wannan al'ajiba ajibatul mangari sunan littafin shi yana da shekara 21 rubuta shi littafi bolum 11 ne an fahimta yi kadru ma yakfi tafsilan kuma littafi ɗaya ne amma mujalladi ɗari ne shi ma tun bai bar ƙasar na ya rubuta shi an fahimta yi to saboda haka haka wai ke gani bai aiki ba to saboda haka ga mutanen Allah tun kuma yana shekara goma sha shida yana raka'a dubu ko riga babu dubu yake yi ƙablal bulo to saboda haka idan mutum ya kai waɗannan shekaru ya koma ga Allah eh daga shekara arba'in waje akumun nazir akwai masu ganin wannan shekarun ne mutum ya kai shekara arba'in ya koma ga Allah saboda ƙarfin da Allah ya bashi ya ƙare daga lokacin kuma rauni ne waje alamin ba'adi kowacin me? ehe dofan wa shaibawa to saboda haka daga wannan shekara 40 zaka konkasa wannan guri kaga dole ka koma ga Allah akwai wanda kuma suke ganin ai daga zaran mutum ya balaga ya koma ga Allah tunda duk abin da ma'aifinka yake ranar da ka balaga an dora maka komai ba a sauke komai ba to me rage ai Allah bai bambanta ka da ma'aifinka ba yanzu to saboda haka waɗannan shekaru mutum ya raba su aƙalla uku biyu ya zama ɗaya kai kashi ɗaya cikin uku ya koma ga Allah ya ribace su ana son mumini numfashinsa duk da zai fita cikin alheri ne eh yanbaghi an yaj'al al-baqiya lillahi tabaaraka wa ta'ala qabla ar-ruju'i ilayhi qala sha'irun lokacin da modibo shuwa ya je masar maktaban masar duk ya karanta kuma lokacin da ya je kano kafin ya tafi yana da shekara goma sha biyu ya je kano akwai maktaba ta ibrahim alkali ibrahim a kano kafin ya je littafi dubu biyu ya karanta a nan kasar yana da shekara goma sha biyu ya gama da su an fahimta yi da ya je maktaban alkali ibrahim sai da ya sauke ta da ya je al'azhar ya sauke maktaban duka ya karanta littattafan kuma duk abin da ya karanta ya rike a lokacin shekul azhar ya ce masa in ban zama na ɗaya a duniya ba ni ne na biyu amma da sun masa jarrabawa suka ce kai babu irinka a duniya wannan ya rubuta a cikin muqaddiman kifayatu du'afa wannan kai wannan kifayatul khullan littafin sa akwai kifayatul khullan bolin hudu ne akwai shi yanzu haka eh an buga shi a muqaddiman wannan ya kawo magana nan ya ce amma wani abun mamaki wannan shine a'jabul ashiya'i indahu Shekul Azhar ya ce masa babu irinka a duniya da ya dawo gida ya yi tafiya shekara ɗaya da shi da Musa kalifansa sun je sun yi wata takwas a can wata fudu zuwa da dawowa matan shi ta ce duk duniya babu jahili irinka ya ce wannan shi ne mafi mamakin abu a duniya wajensa shekul azhar ya ce duk duniya babu irinka matan shi ta ci kume shi ce duk duniya babu jahili kamar ka da ya dawo aka masa wannan ya ce haɗi ajabul ashiya indi an fahimta yi eh shehu ya kawo su baituka idan 20 min sha'bana wallat فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب باقداح صغار فقد ذاق الزمان على الصغار منا فدان maganar nan ba wai don alfahari bane don mutane su san bai wanda Allah ya wa kasan su su gode wa Allah kuma su girmama malamai don wani bai san wannan ba bai wanda Allah yanzu haka in ka je a Sudan zaka samu almangari a rubuce sunan layin gidan Modibo Show ne ko sarki ya ji maganar nan zai ji dadi ai eh a sudan kaje gadarif gashi shari al-mangari a rubuce saboda haka kasan mangari a rubuce a can akwai wani ji a dan khalifan modibo na fada ya gaya muni yace a maktaban azhar ya samu littattafai da ba a fudda su littattafan kakanku na gani to saboda haka wasu ba su san wannan baiwan ba zai sa ka gode wa Allah kuma a girmama magabata shehu ibrahim sala radiyallahu anhu ya gaya mu ne yace malamai magabata suna da haƙi akan na baya amma in ba su san aikin da suka yi ba za su girmama su ba yace ya dace a fudda ayyukan a nuna duniya abubuwan da suka yi sai su yi ladabi gare su eh duk abin da mutane suka yi to abin da suke yi ne ake yi wala tashrab bi aqdahin sigari yace idan watan sha'aban ya kai kwana 20 ka sadar da shan giyanka dare da rana wannan shi mashayi ne fade wala tashrab bi aqdahin sigari kada ka sha giya da kofuna kanana faqad daqa zamanu ala sigari yace zamani yayi kunci ga kanana wannan mashayin giya ne fada shi Ibrahim sai ya gyara su shi kuma وقد كنت صوبت هذا يتنا ديدت ونم إذا العشرون من رمضان ولت فواصل ذكر ليلك بالنهار yace idan kwana 20 na Ramadan suka bada baya aka shiga goman karshe fawasil dhikraka dhikra laylin laylika bin nahari ka sadar da zikirinka dare da rana kai kai kaga maimakon a shagiya dare da rana shi ya canja shi fawasil dhikra laylika bin nahari wala tarkan li aqranin sigari faqad daqa zamanu ala sigari yace karka karkata zuwa ga abokai kanana ba a son mutum yayi abokai da kananan yara lokacin muna zuwa wajen show ɗebu da Ale Tonga Allah ji rai kullum tare muke zuwa sai ce muni duk yaron da kaga yana mu'amala da manyan mutane yace zai zama wani abu ya ce duk tsoho da ka gaina mu'amala da ƙananan yara su ne abokan ya ce mutumin banza ne kullum haka bafai ke gamu ne in ka ga dottijo dai abokansa yara ne kullum ya ce mutumin banza ne yaro kuma kullum yana zaune a ƙarƙashin manya ya ce zai zama wani abu to saboda haka ba a son mutum ya yi abokai da ƙananan yara in ba su fitine ka a duniya a addinin maza su fitine addinin su ai ba daidai ba ne saboda suna yin addini daidai ƙarfinsu ne to ko Allah ma ya ce malikin nasi da sarauta yake juyar da samari wala tarkan li aqranin sigari faqad daqa zamanu ala sigari to wannan baiti Shehu Ibrahim yana nufi aka ce 20 cikin 30 kaga sulusi sulusani kenan to ana son a rayuwanka ka samu sulusi daya akalla kenan kaga sulusani sun tafi haka sulusi guda daya kari bace shi fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a waɗannan watanni masu daraja eh waqatilu almushrikin ku yaƙi mushrikai wato kafatan dukkaninsu kama yuqatilunakum kaffa kamar yadda suke yaƙan ku ko a cikin watanni masu alfarma wa alamu anna allaha ma'al muttaqin in kun ji tsoron Allah to kullum Allah yana tare da ku na'am wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin kwanaki babu kwana da Allah ya fi ba da ladan aiki kamar goma ga zulhijja an gane ayi ma min ayyamin ahabbu ila Allah fiha al'ibadatu min ashri dhilhijjati babu wani wuni da zaka yi ibada Allah da ya fi ba da ladan ibada in dai da rana ne kamar goma na zulhijja wato na sallah babba kenan idan yanzu wannan wata da zai kama shawwal na gabansa zulqa'adati na biyu shine zulhijja to kwana goma nan shine wanda Allah ya rantsuwa da su wal fajr wa layalin ashrin yayi rantsuwa da su don girman su to idan mutum zai ibada da rana yanda lailatul qa'da ashrul awakhir wannan da muke ciki in ibada da daddare ne babu ibada kamar su to inda rana ma haka Allah ya sa kaga mutum in yayi kasala da daddare to da ranan ma gashi an kawo masa eh yace yawmun fihi kasanatin ibada mutum in yayi to na rana daya kamar na shekara daya kai in kai raka'a guda daya sai kai shekara kana raka'a zaka samu lada an fahimta yau haka kuma idan mutum ya yi azumin arafa shi ma shi za a kankare masa zunubin shekara biyu ne kaga ba karamin falala ba ne zai mutum zai shekara biyu yana azumin bai samu wannan ladan bayan haka ne ya ce inna man nasi'u ziyadatun fil kufri jinkirta watanni da kuke yi wannan wato ƙari ne a cikin kafirci wato kanu ja'alu as-sanata 13 shahran sun me da shekara wata 13 jahiliya eh wasnai 10 marratan wani lokaci su me da shi kwana 10 wata 12 hada ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru ana badda kafirai da wannan qari yuhillunahu aman suna wato halatta shi wato nasi wani shekara wa yuharrimunahu aman su haramta shi wani shekara akwai dama a cikin su nasa'atu wanda su ne aikin su kawai za a zo a same su ana son a je yaƙi to ya za a yi yace to an canja wata ai eh yudallu bihi alladhina liwaqi'u iddata ma harrama Allah dan su daidai da abin da Allah ya haramta su yaki a ciki fa yuhilluna ma harrama Allah sai su halatta abin da Allah ya haramta Allah ya ce zuyina lahu su a amalihim shedan ne ya adonta musu munin ayyukansu wallahu la yahdi alqawmal kafirin lalle Allah baya shiryar da kafirai Allah kiyaye eh
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
نعم واصل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعم wato ubangiji tabaraka wa ta'ala a waɗannan ayoyi yayi magana akan yaƙin tabuka ya allazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard yace ya ku wadanda kuka yi imani me yasa idan aka ce ku fita yaki sai ku wato nauyin jiki ga barin fita jihadi wannan yana wa wato munafukai zargi ne akan kin fita yakin tabuka araditum bil hayati dunya shin kun yarda da rayuwar duniya da jin dadin ta ne wato maimakon lahira fama mata'ul hayati dunya jin daɗin duniyar nan bai kasance komai a cikin lahira illa wato ƙalil ɗan kaɗan ne kuma wulaƙantacce illa tanfiru idan dai ba ku fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ku sani yu'adhibkum azaban alima Allah zai muku azaba mai raɗaɗi wa yastabdil qauman ghayrakum zai kuma canja wasu mutane maimakon ku wala taduruhu ba za ku cutar da Allah ko annabi komai ba dan kun bar taimakon sa fa inna Allah nasiru dinihi Allah shine ko nasirun dinahu zai taimaki addinin sa wallahu qadirun Allah mai yawan iko ne akan aikata komai zai iya taimakon addinin sa ya taimaki annabinsa ko babu ku eh illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan ba za ku taimaki annabi ba to kusan Allah fa ya gama taimakon sa a yaushe id akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fudda annabi daga makka alja'uhu ila alkhuruji sun fakar da shi zuwa ga fita lamma aradu qatla aw habsahu aw nafya sani yasnaini wato yana ɗayan na biyu yana tare da sayyidina abubakar wannan yana nuna falalan sayyidina abubakar ka duba ya san za a kashe annabi amma yana tare da shi kaga kamar wannan runduna da za ta tafi tare da annabi kenan kar a kashe shi ne za a ji yaƙi ko to shi ne rundunan kuma kaga ƙarshen daraja kenan Allah ya ce ai Allah ya taimake shi gashi sayyidina abubakar ya raka shi sun yi hijira eh idh yaqulu li wato idh huma fil ghari yayin da suka zamo a cikin kogo idh yaqulu li sahibihi yake cewa abokinsa sayyidina abubakar la tahzan wa qad qala lahu lamma ra'a aqdam al-mushrikin yayin da sayyidina abubakar yaga wato kafafuwan mushrikai yace law nazara ahduhum tahta qadamayhi la yace da ɗayan su zai kalli kasan kafafuwansa da zai gamu sai annabi yace la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu Allah ya sa kogo ya sa su a cikin kogo Allah ya aiko tattabara da kuma gizo-gizo da bishiya suka tsira a gurin wani abun mamaki wato da suka zo suka shiga kogon tsakiyan bakin kogon ne bishiyan ta tsira ba ta gefe ba ko ta wani bangare tsakiya ta yanda ba zai yi kace wani ya shiga ba kuma da bishiyan ta zo daidai bakin kofan ta tsaya ta ya za ka ce mutum ya shiga kuma Allah ya turo kurciya suka zo suka yi kwai a daidai baki idan mutum ya shiga dole a wannan ya zama babu shi ma kuma Allah ya turo gizo gizo gizo gizo kuma ya yi saƙa saƙa mai kauri mai duhu sosai idan in ka je misali irin daji za ga guri mai duhu sosai ko to haka ne ba wani ɗan ƙaran ba ne yadda za ka ce ba yadda za a yi mutum ya taɓa wannan guri haka Allah ya ba su kariya وقاية الله أغنى أم مضاعفة من الدروع وعن آل من الأطوم إيه فأنزل الله سكينته ألا يسوق ودى النسوة الساعة واتو عليه wasu sun ce sayyidina abubakar ne saboda annabi ba shi da shakku tare da Allah ala annabi sallallahu alaihi wasallam au ala abi bakrin wa huwa al-ansabu nutsuwar Allah ya sauko da ita ne ga sayyidina abubakar saboda haka yafi dacewa li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ma khafa annabi ji tsoro ba inna ma khafa abubakar sai na bakar shi ji tsoro fa anzalallahu sakinatu ala abubakar Allah ya sauko da nutsuwa akan sai na abubakar wa ayyadahu Allah ya karfafa annabi bi junudin lam tarawha sojoji da baku taba ganin su ba to balle ku fil ghari eh wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a makka kafirai suka tsananta cutar da shi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda yake tare da su cikin sahabbai fa ba'dhum hajara ila al-habashati wasu ka kaura zuwa ga habasha Ethiopia kenan Sudan wa ba'dhum dhahaba ila al-madinati wasu ka tafi Madina fa habasa Abu Bakr nafsuhu sayyidina Abubakar ya kare kansa lam yufariq rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na abakar ya yi niyan hijira sai annabi ce a ka saurara aini ma Allah bai bani umarni ba yace kai ma zaka yi ce eh asubata asubata ya rasulullah yace ina nema abotakarkato lam yufariq rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta umira bil hijrati sai da aka umarci annabi da hijira fa hajara ma'a to saboda haka yace ayan nan tana nuna falalan sayyidina abakar akan sauran sahabbai aw ala jami'in nasi kai ma dukkan mutane sayyidina abakar ma adal anbiya'a wal mursalin banda annaba da manzanni babu kamar sayyidina abakar ko mala'iku ba su kai shi ba ko jibrilu bai kai shi ba an gane ayi in ka cire annabawan Allah da manzanni babu kamar sayyidina abubakar a to misali yanzu annabawan da suka gabata wane ne yake da sahabi irin da sai na abuka annabi isa mutum goma sha biyu bare sai na musa kuma garantin mutum guda biyu bare yusha'u da kalibu ne sauran kuma duka sai a hankali iji allah na ilahan ne to saboda haka allah bai taɓa yin kamar sai na abubakar ba bayansa kuma bai yi kamar sai na umaru ba bayansa bai yi kamar sai na usman ba bayansa bai yi kamar sai na ali ba duk sahabban annaba na in ka dunkule su to ba za ka samu irin waɗannan mutane a ciki ba duk mutumin da zai zagi sai na abubakar to ya zagi annabi ne an gane ayi eh saboda misali tun kafin wato musulunci ma sai na abubakar abokin annabi ne idan aka ce wani abokinsa banza ne to shi menene almar'u ala dini khalilihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi idan ka zagi sahabban annabi ka ce annabi mutumin banza ne kenan shine ma'anan maganan naka saboda haka su suka isar da addini ba don sayan na abubakar ba addinin musulunci nan babu eh shine wanda busairi ya faɗa da khairi ba'ari falsidku fil ghari was siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi akwai inda yake cewa falam taitam wa lam taimi da khairi ba'lin menene ya faɗa a bayan da khairi abin wa khairi ba'lin akwai ko to saboda haka sayyidina abubakar kamar shine mujin addini ba don shi ba addini ya zama bazawari bayan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan sabin musuluntan nan sun koma kafirai shi ya jagoranci yaƙi ya dawo da su dukkan su cikin musulunci eh huwa thani rasulillah shine nabiyun annabi fi kathirin minal munasabat a mafi yawan wato abubuwa sanihi fil iman shine nabiyunsa a imani eh lamma bu'itha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana awwalu kana awwala man amada bihi shine farkon wanda ya bada gaskiya da annabi fa kana saniyahu ya zama nabiyusa falamma aslama dhahaba ila usman ibn affan sai sayyidina abubakar ya tafi wajen sayyidina usman wa abi ubaida ibn al-jarrah wa abdurrahman ibn auf wa sa'd ibn abi waqqas wa da'ahum ila al-islam sai na abakar ya kira waɗannan duk izuwa ga musulunci hatta kabilu suka karbi musulunci fa jaa bihim ila annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo su wajen annabi fa kana saniyan nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati shine nabiyun annabi a kira zuwa ga musulunci walamma hajara ar-rasul sallallahu alaihi wasallama kana sanihu fil ghari sayyidina abubakar ya zama shine nabiyun sa a kogo kama qala al-quran wa wasalu ila al-madinati ma ra'a al-ansaru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa abubakar basu ga kowa tare da shi ba sai abubakar ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الا ابا بكر والانصار ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه كان ابو بكر هو امام الناس سيدنا ابو بكر شينه زما الامام المتاني فكان ثانيه في الامامه شينه شugaba ونبيون sa alimanci dalilin wannan ne yasa aka bashi khalifanci duk mutumin da ya ja sallah to shugabanci a musulunci ba wanda ba zai ja ba inda shurutul imama sun cika فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله المسلمون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمي سكا سنيا ششين خليفة النبي فكان ثانيه يزم نبي صلى فلما مات أبو بكر دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بني شتارد النبي فكان ثانيه في القبر شين نبي صلى أكبري هذا ليس إلا لأبي بكر شو براية وانا درجو جي بس قسن شيء كون هليتا سيسنا أبو بكر وكونه ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة أدل دليل على صدقه كسنشي وسا ينادى قسكيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت أعداؤه كثيرون مكي ينسى سنة ديوة وأن اللوكتي كما يطلبون قتله سنة ديما كشي ثاني خرج ليلا ya fita cikin dare walam ya'man an yusahibahu illa Abu Bakr bai yarda da kowa ya aboce shi sai sai na Abakar law alima anna fi batni Abi Bakr adna ghishin lama tamanahu ala nafsi fi tilka alhalati da ya san akwai mafi karancin cuta a zuciyar sai na Abakar da ba zai aboce shi a wannan lokaci ba tunda ana nema a kashe shi ne fasara ma'ahu wa baqiya fil ghari ya tafi tare da shi suka zauna a kogo bis'ata ashara yawman kwana goma sha laisa inda huma ta'amun illa ma ta'ti bi asma'u bintu abi bakrin sai abinda sai da asma'u take turo musu wa amir ibn fuhairata da wato makiyayin sayyidina abubakar ra'i abi bakrin wa kana asna sayrihima yataqaddamu abu bakrin yayin da suke tafiya za su hijiran sayyidina abubakar ya zo gaba wani lokaci wa taratan ukhra wato ya ta'akharu wani lokaci kuma ya koma baya ya kulu lahun rasul annabi yana ce masa ma baluka menene sha'aninka abubakar ya kulu idan ta zakartu ɗalaba a kunu khalfak idan na tuna masu neman ka a baya sai na dawo bayanka a kunu khalfak li'afdiyaka don na fanshe ka wa taslama an ta don ka kubuta wa idan fakkartu an na ra'idan ya tika min amamina idan na tuna wani mai nema kuma zai zo maka ta gaba a taƙaddamu sai na gabata liyu sadifa ni don ya yi karo da nini wa taslamu an ta kai ka kubuta ko wa taslama wawul ma'iyyati wallahi in usitta zahaba dinullahi tabaraka wataala kai idan aka same ka addinin Allah ne ya tafi annabi eh wa amma ana idza qutiltu fala shay'a wahidun minan nasi faqat dai daga cikin mutane aka kashe eh falamma ra'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'iba hamalahu ala dhahrihi kajifa da ya ga annabi ya gaji sai na bakar ya goye sa wasara ya'du kuma yana gudu hatta wada'ahu inda al-ghari ya aje shi wajen kogo Allahu akbar an ce imanin da yake zuciyar sayyidina Abubakar in an dunkule imanin al'umma annabi duka a guri ɗaya sai sayyidina Abubakar ya dinjaya kuma haka soyayyar ma take eh haka soyayyar annabi take a zuciyarsa in an dunkule soyayyar al'umma duka aka ka soye sai na abakar a zuci a kiffa guda daya zai rinjaya wal masafatu qaribatu la taqtadi hadhihi ar-riwayata to saboda haka waɗannan dukkan falaloli ne na sayyidina abubakar eh wato wa ayyadahu bi junudin lam tarawha Allah ya karfafa shi da sojoji da ba a gansu ba sune mala'iku وجعل كلمة كلمة الذين كفروا السفلى الله كسكنتر da wato kafirci shine kalima wato makaskanciya wa kalimatullahi kalmar Allah shine addininsa shine uliya wallahu azizul hakim Allah lalle mabuwayi ne a cikin sarautarsa gwani ne a cikin aikinsa saboda haka lokaci ya gabato za mu tsaya sai gobe insha Allah za mu ci gaba akan kisan yakin tabukan nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh